إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا ربكم حق التقوى والتزموا شرع ربكم تفلحوا وتجنبوا الرذائل والفواحش تسعدوا عباد الله إن الإسلام بشرائعه ومناهجه حريص كل الحرص على تثبيت الأقائد اليقينية وترسيخها وعلى سمو الأنفس وطهارتها وينهى عن الوقوع في الفواحش ومقاربتها وعن مواطن الريب وأماكن الخنا فبين الحلال وشرف صاحبه ونهى عن الحرام ووضع الحدود الزاجرة لمقارفته وحرم الوسائل المؤدية إليه كما حرم مجرد محبة انتشاره قال الله تبارك وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا أيها المسلم اتق الله تبارك وتعالى في نفسك وتجنب هذه الرذيلة وهي فاحشة الزنا أي مسلم يرغب في أن يخان في أهله وأي عاقل يرضى أن يكون سببا في اختلاط الأنساب من حوله وأي مؤمن يرضى بالخيانة والخديعة والكذب والعدوان ومن ذا الذي يتبع عدوه الشيطان ويحقق حرصه على انتهاك الأعراض وقتل الذريئة وإهلاك الحرث ثم أي مؤمن يضمن لعودة إيمانه إذا رفع عنه حين يزني تلكم معاشر المسلمين وغيرها أعراض وآفات مصاحبة لفاحشة الزنا هذه الجريمة التي جعلها الله قرينة للشرك قرينة للشرك بالله في سفالة المنزلة وفي العقوبة والجزاء فقال الله تبارك وتعالى الزاني لا ينكه إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكهها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ويقول في الجزاء والعقوبة وهو يقرن بين الزنا وغيره من الموبقات والذين, يدعو والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له, يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا أسأل الله تبارك وتعالى أن يقيني وإياكم من هذه الرذيلة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين bayan godiya ga Allah maɗaukaki da salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalinmu baki ɗaya mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka ya ku musulmi ku ji tsoron ubangijinku haƙiƙanin jin tsoro da kiyayewa ku lazimci shari'ar ubangijinku in kun yi haka za ku ci nasara duniya da lahira ya ku musulmi ku nesanci ayyuka makaskanta da wulaƙantattun ayyuka da kuma alfasha ta zinace-zinace in kun yi haka za ku samu farin ciki a duniya za ku samu farin ciki a lahira ya ku bayin Allah lalle musulunci da shari'o'insa da tsare-tsarensa yana kwaɗayi matuƙar kwaɗayi akan al'amuran alheri manya-manya daga ciki tabbatar da aƙida ta yaƙini a zuciya da imani tabbatacce sannan musulunci yana da kwaɗayi akan ɗaukakar ran ɗan adam ya zama mai daraja ne mai mutunci ne kuma sannan mai tsarki ne wajen asalinsa da kuma ɗabi'unsa sannan musulunci ya yi hani akan aukawa cikin ayyukan alfasha da kusantarsu kamar yadda ya hani akan kusantar duk wasu wurare na kokonto da ba a yadda da su ba da ba amince da su ba da wuraren da ake barna ta zina da liwatsi da makamantansu ya bayyana abin da yake halal ya kuma ɗaukaka wanda ya bi hanyar halal hanyar aure ita ce kaɗai hanyar da Allah maɗaukaki ya yadda a samu alaƙa tsakanin namiji da mace Allah ya yi hani kuma sannan ya sanya dokoki da kuma wato shari'a ta haddi da za a zartar waɗanda za su zama masu tsoratarwa ne ga dukkan wanda ya aikata ko ya kusanci ya hauhawi irin wannan mummunan aiki Allah kuma ya hana duk wasu hanyoyi da suke kaiwa a aikata zina to su kansu hanyoyin an an haramta su kamar yadda mutum ya ji yana so kawai alfasha ta yaɗu a bayan ƙasa san wannan abun kawai a zuci ko baka aikata ba to wannan mummunan abu ne kuma Allah ya yi na ruko alkawarin azaba mai raɗaɗi ga mai aikata haka ko wanda aka samu wannan abun a zuciyarsa Allah maɗauki yana cewa innal ladina yuhibbuna an tashi alfahishatu lalle waɗannan waɗanda abinda suke so shine alfasha ta yatsu ta yaɗu ta watsu kuma ta yaɗu a cikin duniya a riƙa aikata alfasha wannan abin shi suke so a zuciyarsu to Allah ya ce lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah suna da azaba mai radadi a duniya da lahira wannan fa wanda yake so ne alfasha ta yadu ko baya zina in yana so zina ta ci gaba to yana cikin masu wannan sannan Allah madaukaki in mun lura a cikin alqur'ani ba zinar kawai aka faɗa ba cewa kada ka yi cewa aka kada ka kusance ta don haka duk wata wasila duk wata hanya da za ta kai ka ka aikata wannan mummunan laifi to kar ka kusanci wannan hanya ɗin sannan a siffanta mutanen kirki shine aka siffanta waɗanda suke bautawa Allah ba sa shirka da shi ba sa zina wannan musulmi ne tsakaninsa da Allah za a same shi a ce yana sha'awar a ce iyalinsa tana yaudararsa ma'ana tana zuwa gun wani namiji bayan ko matarsa ce to yadda baya son matarsa ta je gun wani wajibinsa ya hankalin cewa zuwa gun wata wadda ba matarsa ba da hulɗa da ita irin hulɗar matarsa to wannan wani abu ne wanda shari'a ba ta son sa yadda baya so a yi masa haka ya ji cewa wani mijin ma baya so wani uban shi ma baya so a yi da ‘yarsa wani mai hankali ne har yanzu zai zama ya yarda a samu cakuɗewar nasaba al'umma ta rayu kamar dabba ba a san wannan baban wannan ba ne wannan baban wannan ba ne a saki jiki ana jefa ƙwayar maniyi kowane wuri ana jefa ta ba a san wannan ɗan wannan ba wannan ɗan wannan family system a rusa shi ya zama babu zancen iyali da ƙauna ta uwa da uba saboda ba a san uwar ba ba a san uban ba al'umma ta koma kamar dabbobi wanne mai hankali ne yake son rayuwa ta zama irin wannan wanne mumini ne za a ce yana sha'awar kuma ya yarda da khiyana a ce ya yaudara ya cuci wani ya yi ƙarya ya ce ta haddi babu muminin da yake so a yi masa duk ɗan adam baya so a cuce shi to duk mai zina ya cuci wani ya cuci mijin ya cuci mijin wata ya cuci uban wata ya yi ƙarya ya yi zamba cikin aminci kuma wane ne wanda zai ɗa'a ya yi biyayya ga shaiɗan don ya tabbatar wa shaiɗan wannan kwaɗayin da yake na cewa sai ya ɓatar da ɗan adam in har kai ɗa'a ga shaiɗan a aikata irin waɗannan miyagun ayyuka to haƙiƙa kamar ka sallama kanka ne ka miƙa gani shaiɗan ka aikata abin da ka ga dama da ni ka san ko alƙawarin da shaiɗan ya yi wa ubangiji cewa ba zai bar ɗan adam ya tsaya akan hanya ba ya ku bayan Allah wannan mumini ne yake da garanti shi ne yake da bamani cewa in aka ɗauke imaninsa yayin da yake zina imanin nan zai dawo saboda ya tabbata manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗi a hadisi ingantacce cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mai zina a yayin da yake zinan nan to baya zinar a halin shi mumini ne malamai sun tabbatar da cewa ba kafiri ba ne amma ya tabbata daga magabata sun fassara wannan cewa ana zare imanin yana daidai samansa kamar inuwa a lokacin da yake yin zinan nan imani baya tare da shi har sai in ya gama abin da yake za a dawo da shi to waye mai tabbacin cewa a yayin da aka zare imanin nan imanin ne zai dawo imanin nan zai dawo wa yake da tabbacin cewa mala'ikan mutuwa ba zai kawo masa ziyara a wannan lokacin da yake aikata wannan aiki ba ya kai bawan Allah ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokin Allah musamman ta wannan ɓangare yadda wannan lamari ya yaɗu a cikin al'umma har an ɗauke shi kamar ado inkarinsa ma ya zama wani abun mamaki wanda wajibi ne kuma a riƙa inkari game da za mu zo mu ji wasu daga cikin irin waɗannan sabubba ya ku bayan Allah wannan kaɗan ne daga cikin abin da mai hankali ake so ya hankalto ya hango ya hararo ya fahimto daga irin mummunan tasirin da ke cikin wannan irin mummunan aiki na mummunar jarima wato ta zina shi yasa Allah maɗauki a cikin alƙur'ani ya gwama aikata zina ya haɗa su da shirka ‘yan uwan juna ne dangane da uquba mun ji abin da Allah ce azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan mai zina baya aure ba zai auri wata da ta dace da shi ba sai mai zina ‘yar uwarsa ko kuma mushrika kaga sai aka ɗauko mai shirka aka gwama nan ba zancen fassarar wannan ayan ba tana da mahallinta da maganganun malamai a kai amma zancen dalalatul muqarana kamar da malamin usul fiqh suke ambatawa in abu mummuna ne ana hada shi da dan uwansa mummuna to zina da aka tashi hada ta sai aka hada ta da shirka mummunan aikin da shine abin da Allah ya fi tsana ya fi ki a wannan rayuwa wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik shi yasa sai ce wa hurrima zalika alal mu'minin an haramta wannan ga muminai sannan Allah maɗaukaki da ya siffanta mana ayyukan masu imani sai ce su ne waɗanda ba sa kiran wani wanda ba Allah ba ba sa shirka kenan sannan kuma ba sa kisan ran da bai cancanta a kashe shi ba sannan ba sa wato a yin zina wanda ya aikata wannan kuwa sai aka ce duk masu wannan aiki kun ga an haɗa da mai shirka da mai kisan kai da mai aikata zina za a ninka musu azaba hukuncinsu shine a ninka azaba ya ku bayan Allah ku yi tunani a falalan tarihi ku duba ku gani mutum nawa ne mai daraja mai ƙarfi a cikin al'umma wanda Allah ya mai da shi makaskanci saboda aikata zina mutum nawa ne mawadaci amma Allah ya mai da shi matalauci saboda zina mutum nawa ne za ka samu mutum mai mutunci ana ganin ƙimarsa a cikin al'umma amma saboda zina ya sauka ya faɗi warwas ba shi da daraja ba shi da ƙima idan mutane sannan kuma ya zama wato ƙasƙanci da abin kunya a gidansa ƙasƙanci a cikin al'umma sannan kuma mutum nawa ne wanda zina ta bakanta musu fuska bayan kuwa suna da haske da a fuskarsu yana daga cikin abin da zina take wa mutum ta muna na fuskarsa ko fari ne ka riƙa ganin duhu a fuskarsa ya zama cewa mutanen kirki ba za su gan shi da walwala ba saboda wannan mutumin mummunan aikin da yake aikatawa ya bayyana a fuskarsa wannan ba a nufin ka ga mutum baki ka ce mazinaci ba haka ake nufi ba ko fari ne za ka ga duhun rashin imani tare da shi abinda ake nufi kenan sannan zina har fasahar iya magana tana raba mutum da shi mutum da Allah ya hore masa iya bayani da zalaka da harshe sai kaga ya koma da kiki ba zai iya bayani ba saboda me saboda mummunan wannan aiki a cikin al'umma sannan kuma abin da ake gani na mutunci tare da shi da riga mai kyau da daraja sai kaga saboda wannan aiki duk irin kyan kayansa da adan da yayi a jikinsa ba shi da kima a idan mutane saboda dama Allah ne ke sa kima da darajar mutum a zukatan mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana idan Allah yana son bawa sai Allah ya umarci mala'ika jibrilu Allah ya ce masa Allah yana son wani mala'ika jibrilu kai ma ka so shi sai kuma mala'ika jibrilu ya gaya mala'iku cewa ku so wani sai kuma Allah ya sanya wa wannan wanan ƙauna a cikin zukatan mutane in ku Allah baya son mutum saboda miyagun ayyukansa sai Allah ya sanya mala'ika jibrilu ya kishi mala'iku su kishi sai a sanya kyamarsa a cikin mutane to daga cikin waɗanda suke samun babban rabo na wannan irin aiki su ne ma'aikata zina masu aikata zina da 'ya'yan mutane wannan mummunan aiki ba iya mutum shi kaɗai yake lalatawa ba yana lalata 'ya'yansa da tarihinsu da mutuncinsu ko ba su aikata ba za a ce ai 'ya'yan wane ne ya yi kaza ya aikata kaza aikinsa kaza to ba su da mutunci a idan mutane ya cuce su ko bai cuce su ba hakika ya cuce su don haka wannan aiki muninsa ya fi ƙarfin a zauna a wannan 'yan mintuna a ambata ko kullum da za a yi wata hudu duk juma'a bayani za a kan sharrin wannan abu to lokacin ya yi kaɗan saboda irin mummunan tasirin da wannan mummunan aiki yake wato sabbabawa zina duk mutumin da zai aikata ta to sai kuma ya aikata wasu ayyukan irin waɗannan zai wahala mutum mai zina ka same shi ba makaryaci ba za a haɗu da shi daga ina kake in daga wurin mummunan aikin yake zai faɗi wani wurin daban ba nan ba ya canja sunan waɗanda yake mu'amala da su maimakon mutanen kirki a maimakon mutanen banza ba zai iya faɗa wa mutane ban an tambaye shi daga ina kake waye abokanka daga ina kike su waye ƙawayenki za a yi ƙarya yadda zai yaudara ya aikata wannan mummunan laifi haka dole ma'ana yadda zina take yaudara to haka dole halinsa ya zama mayaudari abin da yake faɗi da bakinsa daban abin da ke cikin zuciyarsa kuma daban sannan kuma zai cire duk wani abu na mutunci daga cikin wato rigar da take jikinsa na mutunci saboda lalle duk mutumin da ke aikata wannan aiki to zancen mutunci babu shi tare da shi Allah maɗauki ya tsare mu al-imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala an dangana masa wasu baitoci yana cewa iffu ta'iffa nisa'ukum fil mahrami ku kame ku zama kamammu da tsare mutuncinku in kun kame to matanku ma za a tsare muku su in ka zama kamamme to Allah zai tsare maka matanka ba za a kawo musu hari ba wata jannabu ma la yaliqu bi muslimi ku nesanci duk abin da bai dace da musulmi ba hakika ko wannan mummunan aiki bai dace da musulmi ba waɗanda ba musulmi ba su ne ba ruwansu yadda awaki suke rayuwa haka suke rayuwa wannan yabu wannan wannan yabu wannan wannan yabu wannan wannan yabu wannan musulmi ko ba haka suke ba musulmi yayi hakuri da rayuwarsa ta aure ku duba me yasa kullum a cikin sakamakon da ake bamu labarin sa za ka same shi a aljanna in aka gaya maka gidaje ƙoramuna gudana a cikinsu sai kuma a gaya maka me a gaya maka da ‘yan mata a ciki da kaza da kaza saboda a nuna maka cewa wannan abin da kake yi kai kanka baka yadda da kanka ba a ɓoye kake Allah bai yadda da shi ba al'umma ba ta yadda da shi ba ba ka so abokin aikin naka ma ba ka so ya sani kayi ballantana iyalinka ballantana ‘ya'yanka ballantana abokanka to ka haƙura da wannan Allah ya maka tattalin mafi girma mafi albarka na wannan irin jin daɗi in dai na alaƙa tsakanin namiji ne da mace to duk wanda ya haƙuri da na duniya ya haƙura da aure ya zauna iya wannan to Allah zai ba shi mafificin haka duk ko wanda ya kasa haƙurin nan ya yi ta zinace zinace to ba shi ba aljannar ballantana wannan jin daɗin da yake so ya samu a duniya a ce an ba shi irinsa a lahira a ba shi waɗanda ba sa haila ba ciki ba ƙazanta ba komai ba warin baki ba duk abin da yake na ƙazanta babu ba warin jiki Allah maɗauki zai haɗa maka wannan aljanna to don me ba za ka yi haƙuri ka ƙyale wannan na duniya ka haƙura da iya matanka na aure ba wannan baitoci suna da yawa zan tsallake su saboda lokaci zan yi magana kawai akan wasu daga cikin sabubban da suke jawowa wato wannan mummunan aiki ya ku bayan Allah daga cikin sabubban amma kafin faɗi sabubban akwai muhimmancin mu ji uqubar zina a duniya mun ji uqubar zina a lahira ko Allah madauki ya gaya mana dama ran lahira ranar kiyama ba da bakinka za ka yi magana ba shi farjin da mutum ya yi wannan mummunan aiki da shi shi zai ba da magana ya ba da shaida cewa shi ya yi kaza shi ya yi kaza da shi aka yi kaza da kafar da ta taka da hannun da ya ɗauko kuɗin daga aljihu ya biya abin da aka yi da dukkan matakan da aka bi aka aikata wannan mummunan aiki to su za su ba da shaida mu muka yi kaza mu muka yi kaza su suka yi kaza su suka yi kaza Allah ya tsare sannan kuma a jefa mutum cikin wannan uquba Allah maɗaukaki abin da ya gaya mana a cikin alƙur'ani shi ne mutane har za su faɗi bayan an ƙona su za su gaya wa fatar jikinsu za su gaya wa ƙalu li juludihim lima shahidtum alaina dan adam zai gaya wa fatar jikinsa dan me kika yi shaida a kaina sai su ce an taqana Allahu allazi an taqa kulli shay Allah da ya sanya komai yayi magana ya ba wa kowa damar yi magana shi ne ya ba mu damar mai magana a yau haka kafa za ta faɗa haka farji zai faɗa haka komai zai faɗa fatar jikinka da ta ji daɗin abin da ta aikata za ta ba da shaida wai a zamanin irin namun nan har ka samu wani yana alfahari ya yi wannan mummunan aiki sau kaza a rayuwarsa ya zauna da abokansa yana hira ya gama da wance ya gama da wance abin da ya kamata a ce zuciyarsa ma ya ji kunyar da juya wannan zancen ballantana a ce ya gaya ma wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin hadisi na Samuratu bin Jundub a cikin hadisi mai tsawo da ya ba mu labarin shigarsa da aka shigar da shi aka nuna masa aljanna aka nuna masa kuma wuta daga cikin abin da aka nuna masa a wuta irin azabar da ake wa mazinata za a sa wani abu kamar tannuri kamar murhu kamar tanderu za a sago a sako za su kafafun suna sama kawunan suna ƙasa ana azabtar da su da farjinsu wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a dunkule saboda sauri nake ambata mana kowa san hadisin a jikin ku kuna jin sa to me ya sababin aukawa mutane su auka cikin wannan mummunan aiki daga cikin sababin akwai raunin imani duk mutumin da yake aikata zina imaninsa mai rauni ne dama aslan imaninsa da Allah imaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imaninsa da cewa za a haɗu da Allah ran kiyama to ragaggen imani ne mai rauni ne sannan daga cikin sababin kallo na haramu kallon haram Allah maɗauki ya umarce mu qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ka gaya wa muminai maza su ƙasƙantar da kallonsu su daina hange-hange wannan fa a zamanin da babu talabijin ne a zamanin da babu wayar da zaka leko da kanka ta intanet ka duba ka waiwaya ka kalli matar wani matan a wancan zamani masu sutura ne amma an ce ka kau da idanka amma a yanzu fa kasiyatun ariyatun su suke yawo a bayan ƙasa kuma sannan ga mutane suna da damar da za su buɗe a wayoyinsu a kwamfutarsu kallon fina-finai tashoshin talabijin ga sunan iri-iri pornography ga shi nan ya zama kamar abin wasa a tsakanin wayoyin 'yan mata da samari a ta yaɗa hotunan zina na bidiyo iri-iri wannan sababi ne daga cikin manya-manyan sabubban da suke jawo wannan abu wajibi ne akan iyaye su kula da 'ya'yansu mai suke kallo a wayoyinsu ba laifi ba ne in ka hana 'yarka waya ba kai laifi ba tsare mutuncinka kake yi a zamanin da muke ciki da mun yi rayuwar da ba wannan wayar kuma za a iya rayuwar ko ba ita amma abin da ke aukuwa na lalacewar tarbiyya hakika in an yi wasa da shi to wani abu ne da zai kai mu ga wato hawaye a zamanin da hawaye ba zai amfani ba tunda aikin gama ya riga ya gama a lokacin da za a zo a gaya maka Allah maɗauki ya tsare mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana inna allaha kataba ala ibni adama hazzahu min az-zina Allah ya rubuta wa dan adam rabansa na zina adraka dhalika la mahala zai riski wannan ba makawa fal ainani tazniyani annabi sallallahu alaihi wasallam ce ido yana zina wa zinaha ko wa zinahuma an-nazar zinar ido ita ce kallo ka zauna ka kura idanka a wayarka kana kallon tsiraicin wasu wannan ka aikata haramu ka nisanci wannan ka daina shi za ka zauna lafiya daga cikin sabubban fitar mata ba tare da tsari ba da miyagun alaƙoƙi iri-iri na sirri musamman yanzu ta hanyar wayoyin nan alaƙoƙi suna nan sun ƙullu da sai an je ƙofar gida an yi sallama sannan a fito ‘yan unguwa suna kallo yanzu ba haka ake ba waya ne a haɗu a wuri kaza ƙarfe kaza mota tana nan iri kaza an haɗu babu abin da ba a yi in mutum bai yi imani da tsoron Allah ba a wannan zamanin lalle ba zai kai ga gaci ba babu abin da zai tsare ka daga wannan abu wallahi sai imaninka da yaƙininka cewa Allah gaskiya ne aljanna gaskiya ce wuta gaskiya ne kiyama kuma gaskiya ne za ka tsaya gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan daga cikin abubuwan cakuɗin maza da mata ta hanyar bukukuwa yanzu irin bukin da ake a zamanin yanzu abubuwa suna ta dawo mutane a hankali a yi rawa a ƙofar gida uwar yarinya ta fito da ita da yatta ga 'yan maza suna kallo samari kowa ya balaga ya san abin da ke tada sha'awa a yi kiɗa a tada irin wannan sha'awoyi a wannan lokaci kuma sai magariba a yi sallar magariba duk suna wannan abun sannan da dare a je a ci gaba da aikata abin da za a aikata ga wannan sharri na abin da ya shafi har wata rana ake da ita ranar wannan abun ita ce wannan rana ta valentine da ake kira abokai ko ƙawaye maza da mata su haɗu a je wani wuri a yi zinace-zinace a shagiya wai shine an sheƙe aya a ranar valentine al'ada ta arna al'ada ta maguzanci ba ta musulmi ba amma 'ya'yan musulmi sun ɗauka yanzu kamar abun wasa iyaye kuma suna cewa har ɗa ya zo ya ce ubansa ya bashi kuɗi zai je ya sai kaza ko zai sai data za a yi kaza za a yi kaza kuma har ya ce ai biki ne biki haba bawan Allah wannan bikin ya Allah muna roƙonka ka tsare mu sannan daga cikin waɗannan sabubba sauraron kaɗe-kaɗe sauraron music da kaɗe-kaɗe gaba ɗaya ko namu na hausa da ake yi irin yadda ake kira zuwa ga a zo a haɗu a aikata a yi kaza a yi kaza to sauraron wannan shi ma sababi ne da ke sababa miyagun waɗannan ayyuka ya masu wayoyi da masu a caɓa su sa waya suna ta kaɗawa ko a cikin motocin haya a sawa mutane ko suna so ko ba sa so da rediyoyi ai ta sa kaɗe-kaɗe ana son kiran samari da 'yan mata a haɗu ai kaza ai kaza babu sababi da ya kai irin waɗannan abubuwa sababa lalata da zinace-zinace a cikin al'umma daga cikin wannan abu kuma har yanzu da'afur raqabati iyaye ba sa kula da 'ya'yansu iyaye za su aiko 'ya'yansu karatu a jami'o'i ba isasshen kuɗin da yarinya za ta ci abinci sai ka ga yarinya ta taso daga gida mai tarbiyya amma ta zo jami'a saboda kuɗi babu talauci ya matsa ta za ta je tana roƙon 'yan maza daga nan za a yi amfani da ita a yi istiglalin fursa shikenan a lalata mata rayuwa wajibi ne akan uban da ya tura 'yarsa ko ina a rayuwar duniya don ta karatu ya tabbatar da abin da take bukata za ta iya samu ba karatun aka haramta ba amma lallai in ba ka da damar da za ka ba ta kuɗin da za ta rayu to abubuwan da ake yi a jami'o'i da garuruwan da suke da jami'o'i duk kun sani ba abin da za mu zo mu ɓata wannan mun bari muna ba da labarinsa ba ne kowa a cikinmu in aka ba shi dama yana da labarai da zai iya cika littafi a unguwa kaza an yi kaza an yi kaza yarinya ta zo ta kama gidan haya ita kaɗai za ta rayu girkinta da kanta kuɗinta ya ƙare naira biyar ce kawai aljihunta tana jin yunwa ba kuɗin ado ba kuɗin sayan littafi ba kuɗin sayan biro ba kaza ba kaza menene zai faru a cikin jami'a agun abokinta a aji ko malaman jami'a su rika amfani da wannan dama wajen lalata 'ya'yan mutane duk wannan abun yana aukuwa me yake jawowa rashin kulawa mai ƙarfi daga wato su iyaye sabubban suna da yawa amma lokaci ba zai ishe mu mu kammala wannan abu kamar da kuka gani lokaci yayi dole mu tsaya mu sallah muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tsare mana wannan al'umma ya tsare mu mu kanmu ya tsare mu daga da kuma ƴaƴanmu daga dukkan abin da yake zai jefa mu ko ƴaƴanmu cikin irin waɗannan miyagun ayyuka اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا ألا من روقانك كتعلي من الأمة Allah ka tsare samarinmu daga aikata zinace-zinace Allah ka tsare ‘yan matanmu daga aikata waɗannan ayyuka na zinace-zinace da luwatsi da neman mata da mata da makamantansu ya Allah ka tsare su duk waɗanda suka tafi karatu ko ina ne a bayan ƙasa muna roƙonka ya Allah ka tsare mana su karatun addini da karatun boko da shiga makarantu ba ma'anarsa ‘yancin kowa ya abin da ya ga dama ba wajibi mutum ya ji akwai tsayuwa gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala ran kiyama hakanan kuma waɗanda aka ba su tarbiyyar waɗannan ‘ya'ya daga cikin malamai da ma'aikatan jami'o'i su ma kowa ji wannan amana a kansa Allah maɗuke ba mu damar kula da wannan amana Allah tsare mu Allah kuma ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu abubuwan tashin hankali da suke aukuwa a cikin ta ya Allah ka tsare mu ka dakatar da su Allah ka taimaki shugabanninmu Allah ka tsare su kuma ka tsare mana wannan ƙasa Allah ka ƙara musu basirar maganin abin da muke ciki na tashin hankali Allah kuma ka ƙarfafi ma'aikatan tsaronmu da sojojinmu da waɗanda suke aiki wajen tabbatar da tsaro ya Allah ka ba su abin da za su yi na ƙarfin zuciya da ƙarfin makami da dukkan basirar da za su ci ƙarfin abin da ya fi ƙarfinmu a wannan ƙasa وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد